وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن مما نراه بأعيننا ونلمسه في واقعنا عند جل المسلمين الذين شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ضعفهم وأجزهم النطق بعد الكلمات والجمل التي هي أصل هذا الدين وركن من أركانه وعمود من أعمدته وقد اشتدت هذه المشكلة وظهرت خصوصا مع كثرة وسائل التواصل في هذا الزمان وسأضرب لكم مثالا واحدا المثال الأول اللحن في كلمة التوحيد إنها كلمة لا إله إلا الله يقع فيها خطأ قاتل لا ينبغي لمسلم أن يقع فيه أبدا والخطأ يكون عند لفظ الجلالة فبدل أن يقول المسلم لا إله بفتح الهاء نجده يقرأها قراءة لا أصل لها في اللغة ولا يعرفها أهل العلم فيقول لا إله إلا الله بزيادة واو ويظهر هذا اللحن بشكل واضح عند الإقامة في آخرها فتسمع جماعة يقولون مع المقيم لا إله إلا الله واعلموا يا عباد الله أن تغيير الشكل يغير المعنى فلا إله نفي لكل معبود سوى الله وإلا الله إثبات للعبودية لله وحده فإذا لحنت ضاع المعنى المثال الثاني تخصيصها بعد الإقامة جماعةً وها هنا نرمي الأصفورين بحجر واحد السؤال هل قول لا إله إلا الله جماعة وبصوت واحد بعد انتهاء الإقامة سنة هل ورد هذا في كتاب الله هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله الصحابة الكرام الجواب لا دليل على ذلك نعم إن كلمة التوحيد عبادة عظيمة في صميمها وهي أفضل الذكر ولكن توظيفها في زمان معين وبهيئة معينة يحتاج إلى دليل شرعي والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة رواه الترمذي وصححه الألباني وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في هذا الوقت من قوله اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة فلماذا نترك المسنون ونأتي بالمحدث ولماذا نلزم الناس بشيء لم, يلز لم يلزمهم الله به ولا رسوله أيها المسلمون الموحدون إن كلمة لا إله إلا الله عظيمة من أجلها خلق الله السماوات والأرض ومن أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار هي مفتاح الإسلام وهي مفتاح دخول الجنة فحقها علينا أن نعظمها وأن ننطق بها كما أنزلها الله تبارك وتعالى وأن نضعها في موضعها الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم روي أن رجلا جاء إلى إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال له يا إمام إني أقول دائما لا إله إلا الله ولكني لا أجد لها حلاوة في قلبي فنظر إليه الإمام أحمد وقال ليس الشأن أن تقولها إنما الشأن أن تقولها كما ينبغي ثم سأله كيف تنطق بها فقال الرجل أقولها سريعا فقال الإمام قف عند لا إله إلا لا إله واستعشر أنك تنفي كل باطل ثم قل إلا الله واستعشر أنك تثبت الحق وحده فإذا فعلت ذلك وجدت لها طعما في قلبك فخرج الرجل وعاد بعد أيام ووجهه يتهلل فقال يا إمام والله لقد وجدت لها هلاوة لم أجدها من قبل ولهذا كان سلفنا يتعلمون حتى كيف ينطقون بها عباد الله فالأصل في العبادات التوقيف والإتيان بشيء لم يثبت في الكتاب والسنة هذا هو البدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukaki mai girma mu sani cewa tsoron Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ita kaɗai ce hanya ƙwara ɗai hanya tilo ta tsira mu sani cewa kuma bauɗe matsoran Allah maɗaukakin sarki mai girma su ne hanyoyi masu yawa na taɓewa da asara da kuma samun makoma wadda babu musulmin kirki da yake son ya samu wannan makomai ya kuyan uwa musulmi yana daga cikin abin da muke gani da idanmu ta da ta kirikiri wanda kuma ya kai ka misalta shi da cewa ma muna taba shi da hannunmu kai abin ya kasance muna ji muna gani kirikiri a cikinmu wanda musulmai da dama suke aikatawa bayan ko wannan musulman kusancewa sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan sun shaida cewa manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi bawan shi ne kuma ɗan aiken shi ne ba komi ne ba wannan abin sai rauninmu mu musulmi da kasa gayin wasu kalmomi a bakinmu ko kuma da wasu jumloli a bakinmu wanda ko su ne asalin wannan addini wanda muke yi wato hudubanmu za ta magana akan kasawanmu a matsayinmu na musulmi wanda muka yi imani da Allah muka yi imani da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wajen furta wasu kalmomi da jimloli wanda su ne ma asalin addinin wanda kuma su ne rukunin addinin wanda kuma su ne ginshikin addinin da dama cikin musulmai suna kasa furta su yadda ya dace su furta su sannan wannan matsalar ta ban zama a cikin musannan kuma wannan matsala a cike take tattare da mu musamman ma a lokacin da hanyar sadarwa ta yawaita a wannan zamanin to sai ta taimaka wajen kuskuren ya dinga yaduwa kuma sai ta taimaka kai a matsayinka na musulmi za ka iya hawa ka gayi kalmar da kuskure ba ka san ciya da kuskure ba ka gayi ta kuma a matsayinka na cikakken musulmi sannan kuma ita kalma a matsayinta ita karankanta kalma ce wadda ita ce asalin addini za mu ɗaukan misali ƙwara guda a yau misali na harko shine kuskure wajen kalma ta tauhidi ma'ana cewa kalma ko kuma jumla ta la'ila ha'illallah to a cikinta musulmai da dama suna furtata da kuskure mai girma suna furtata da kuskure wanda yana iya kai bawa zuwa halaka sannan bai dace ba a ce musulmi yana hwadawa ma cikin wannan kuskura wajen furta kalmar shahada cewa la ilaha illallah matsalai tana hwadawa ne akan sunan mahalicinmu Allah maɗaukakin sarki mai girma kenan wajen karantawa abin da ya kamata musulmi ya karanta cewa za yi la ilaha wannan ha'un ta samu fataha amma za ka samu a cikin musulmi da dama wanda suna jin cewa su musulmin ne suna karantawa da la ilahwa wannan la ilahwa ba haka nan ba yake a yare sannan kuma malamai magabata ba su ma san haka ba bale su koya haka nan kuma ba haka suke gayi ba kenan idan ka ce la ilahwa to wannan bai da asali a cikin larabci sannan a cikin karatun larabci akwai fataha ita ce wasali sama sannan akwai kasara ita ce wasali ƙasa sannan akwai damma ita ce wasali sama amma da kewaya sannan cikon na hudu akwai sukun tobancin wannan babu wani wasali da za a azama harfan larabci ya zama hwa ko ya zama o ko kuma ya zama ko ko ya zama bu to idan ka karanta kalma ka ce la'ilahwa to wannan kayi kuskure mai girma sannan kuma bai dace ba a matsayinka na musulmi cewa kana karanta kalma wadda ita ce asalin addinin musulunci da kuskure kai a matsayinka na musulmi sannan ya kuyan uwa musulmi wannan kuskuren kuma yana faruwa ne galibin shi a lokacin da ake ida kiran sallah ko kuma a lokacin da ake ida ikama za ka yin mamu gaba ɗaya sun ce la ilaha illallah wani ya hada da Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam wani ya gama da sayidina zakajin an ce gaba ɗai amma kuma zakajin da dama sun karanta da kuskure ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa sauyawa wasali a karatu to yana sauya ma wannan karatun ma'ana abinda ka zata ka gayi sai ya zamanto ba haka nan ka gayi ba kuma ba haka nan ake so ka gayi ba saboda idan ka ce la ilaha kana ƙoƙarin kore ma Allah maɗaukakin sarki mai girma duk wani datti na kishiya na cewa shi ma wannan abin ya dace a bauta maya ka ce ne babu wanda ya dace a bauta ma a matsayin Allah ne shi wannan babu shi kwata-kwata babu shi to idan ka ce la ilaha mu yanzu ban ma san meye ma'ana abin da kake nihi ba amma idan ka ce la ilaha to lokacin ne ka kore ma Allah cewa babu wani Allah sai shi Allah nan shi kadai wahdahu la sharika lahu sannan idan kuma ka ce illallah saboda akwai masu cewa ilallah su ce la ilaha ilallah a'a illallah yake to lokacin kuma ka ce ka tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki mai girma shi kaɗai ne wanda ya dace a bauta ma da sunan bauta a nan gidan duniya ta addinin musulunci to da ka karanta ka ce la ilaha illallah to baka yi komi ba cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya cancanta ka yi mashi kai a matsayinka na musulmi ya ku uwa musulmi mu sani cewa misali na biyu sannan ka ware kalmar la ilaha illallah a lokacin da ake gama ikama ko kuma a lokacin da ake gama kiran sallah saboda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a hadisi ya kira su cewa a tsakanin wannan ɗabi'in addu'a ba a maido ta karɓaɓɓa ce shi yasa duk da ikama tana da sauri idan ba ta da sauri an ce ka maimaita abin da mai kiran sallah yake maimaitawa sai an kawo haya ala sala ya koma la haula wala quwata illa billah kinan dan haka ya koyan uwa musulmi nan zamin magana ne kuma za mu jihar tsuntsubi da da dutse guda shin gayin la ilaha illallah a daidai lokacin da ake gama ikama gaba ɗai sunna ne shin haka ya tabbata alƙur'ani mai girma shin haka ya tabbata a hadisin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan shin sahabbai sun aikata haka nan ko kuma an taɓa jin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an gama ikama ya ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam a magana ta gaskiya babu wani dalili da yake tabbatar da hakanan na cewa an gama ikama gaba ɗai a maimaita wannan kalmar gaba ɗai duk da ko idan muka kalli girman kalmar za mu gani kalma ce mai girma za mu gani kalma ce ta tauhidi za mu gani kai zikiri ne wanda babu zikirin da ya yi wannan kalmar ta la'ilaha illallah babu shi wannan zikirin yana daga cikin abinda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma mutanen da suke a gaban ɗakin arfa da ma wanda suke waje su dinga maimaitawa a wannan lokacin sannan kuma a wannan lokacin ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake zowa ya tambaye mala'iku ya ce a tambaye bayan shi me suke so ya amsa musu kinan dan haka ya koyan uwa musulmi amma abin da za mu kallo shine yin unwani da ita a lokacin wannan takaitaccen da kuma yanda ake yin tan gaba ɗai ai yana buƙatar dalili wanda ya tabbatar maka da ka dinga gayinta a wannan lokacin ko da yaushe sannan kuma da yanda muke gayinta a gaba ɗai wani lokacin kenan don haka wannan bai tabbata ba duk da cewa babban malami salih fauzani yana ganin wani lokaci za ka iya yi saboda kalmar tauhidi ce za ka jaddada tauhidinka amma bai zamanto ba cewa a masallaci idan an kai ƙarshen ikama a ji gaba ɗaya an ce haka na wannan bai da asali a addini amma dai abin da ya tabbata shine lokacin da aka fara wannan ikamai za ka iya yin addu'a duk addu'ar da kake so saboda ana cikin lokaci wanda bukatu kowa na bukata kuma matsala ta ma kowa yawa to ga abin da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana aikatawa sai a same ka kuma kana aikata abin da ba shi ba duk da akwai hadisin da ya zo akan haka na amma hadisi ne da ifi hadisi ne wanda raunin shi ya kai matukar rauni ba a iya taimaka ma hadisin ya tashi sannan kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yawan maimaitawa a lokacin da ake ikama kahin a kai ga tada sallah yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah ba hana ka baka karanta hakan wannan shine sunna amma dan me yasa za mu barin sunna sai mu yi kokarin koda yaushe a addini sai mun kirkiro abinda ba za mu samu lada ba sai dai abinda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace bata ne sannan dan me yasa za mu lizamta ma kanmu abinda ba a sa mu lizamta ma kanmu ba abinda Allah madaukakin sarki bai lizamta man ba abinda manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai lizamta man ba dan haka ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa ita kalmar la ilaha illallah mu sani cewa dalilin ta ne ma Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da kasai saboda bayan ya halicci sammai da kasan sannan mu ya sanyo mu a cikin wannan duniya duk wanda bai furta wannan kalmar ba tare da cika sharuɗanta to shi ba musulmi ba ne sannan wannan kalmar ta la ilaha illallah mu sani cewa saboda ita ne Allah maɗaukakin sarki ya aiko mansanni saboda duk manzan da aka aiko abin da yake fara gaya muku ya ce ku ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk manzan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko sannan mu sani cewa sabilin wannan kalmar ne Allah maɗaukakin sarki mai girma ya sabkar da littattafai sannan mu sani cewa sabilin wannan kalmar ne Allah maɗaukakin sarki mai girma ya halicci aljanna sannan kuma ya ƙage wuta sannan mu sani cewa sabilin wannan kalmar ita ce mabuɗin musulunci ita ce mabuɗin shiga musulunci ba za ka bi wata hanya ba ka shiga addinin musulunci da karatun alkur'ani ba za ka shiga ba da karanta hadisi amma za ka shiga ne da wannan kalmar ta la'ilaha illallah sannan mu sani cewa wannan kalmai ita ce mabuɗin shiga aljanna saboda hadisi ya tabbata cewa duk wanda ya furta ta yana yaƙini da ita to lalle cewa zai shiga aljanna ya ku uwa musulmi mu sani cewa wannan kalmar ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da kyawu a ce kowane musulmi ya iya furta ta bai dace ba a ce ka ce la ilaha illallah a'a za ka cewa la ilaha illallah babu wani abun bauta da gaskiya ba ce sewa ba sai Allah maɗaukakin sarki mai girma kenan don haka yana da kyawo wajen furta ta ka koyi iya furta ta in ba haka nan ba a matsayinka na musulmi wallahi abun kunya ne a matsayinka na musulmi an rago ka a matsayinka na musulmi kai wawa ne cikin musulmai ya koyan wa musulmi sannan wannan kalmar ta la ilaha illallah ya dace mu dinga gayinta inda shari'a ta ce mu gayita kada mu azata inda shari'a bata azata ba an rawaito wani mutum ya je wajen imamu ahalus sunna wal jama'a imamu ahmad bin hanbal da ya zo sai ya ce ma imamu ahmad bin hanbal ya kai imam ni ina gayin kalma ta la ilaha illallah a ko da yaushe amma ni ba ni jin daɗin gayin kalmai ina gayi ba ni jin komi kamar ina gayi ba ni jin yaƙini sai imamu ahmad ya ce mishi ya kalle sai ya ce mishi ba wai gayin kalmar ba shi kadai zai sa ka ji cewa ka aminta da wannan kalmai ba wai gayinta ba ne kadai so da dama mu ma za ka gayi la ilaha illallah ka gayi ma ba kama san ka gayi ba ya ce to ba haɗi ba kaɗai ke sa cewa ka ji ta kwanta maka a rai kuma ka ji cewa abinda kake gayi wannan haka nan sai imamu ahmad bin hanbal ya tambaye shi ya ce ya kake faɗin kalmai sai ya ce yana karanta ta da sauri ya ce la ilaha illallah ko kuma wajen gayyace la ilaha illallah ko kuma wajen gayyace la ilaha illallah yace a shi yana karanta ta da sauri ne sai imamu ahmad ibn hanbal yace idan ka zo karanta ta idan ka ce la ilaha ka tsaya yace idan ka tsaya sai ka ji cewa menene kace la ilaha a'a da kace la ilaha ka tsaya kana jin cewa ka ce babu wani Allah ka kore ma Allah duk wani Allah da yake tunanin shi Allah ne dan abauta mai yace ka kore shine abin da kake nihi da la ilaha babu wani Allah babu babu sai Allah madaukakin sarki mai girma shi gadai yace sannan idan ka zo karanta illallah shi ma ka tsaya sai ka ji cewa a ranka babu abin bautawa da gaskiya sewa sai Allah kenan da harko ka kore ma Allah duk wani wanda yake jin cewa shi Allah ne sannan na biyu kuma ka tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki mai girma da cewa shi kaɗai ne abin bauta ma ya ce to idan ka zo karantawa sai ka ce la ilaha illallah sai ya juya sai ya tafi ya koya mashi yadda zai karantawa ta yadda zai yin daɗinta a zuciyar shi ta yadda kuma zai gane muhimmancinta yanzu wannan bawan Allah sai ya juya sai ya koma sai ya dinga karanta ta yadda imamu ahmad ɗan hambal ya koya mashi yanzu ana nan wannan mutumin bayan 'yan kwanakai sai ya dawo da ya dawo sai ya taho yana mai farin ciki sai ya taho yana mai jin daɗi sai ya taho huskar ya tana kyalkyali kamar yadda kasan wata ya kai daren sha biyu sha uku har zuwa sha biyu sai ya ce ya imam ya ce ya kai imam ya ce wallahi laƙad wajattu laha halawatan sai da ya rantse ya ce na rantse da Allah yanzu na samu daɗin wannan kalmar tala ilaha illallah ya ce na samu sannan ya ce na samu daɗinta a cikin zuciyata wanda da can da nake karanta ta ban taɓa jin shi ba a zuciyata kinan don haka ya koyan uwa musulmi yana da kyawo duk wata kalma da ka sani ta addinin musulunci ita ce asalin addinin to ka iya furta ta daidai shi yasa za ka samun mutum ƙato ne ya kai ƙato amma bai iya cewa la ilaha illallah sai dai ya ce la ilaha illallah za ka iya samu a cikin rezo sosiyo mutum an yi wani abu zai yin wannan kalma ya karanta ta haka nan shi matsayin shi musulmi ne amma duk wanda ya san yadda ake karanta wannan kalmar ya san kuskure ne kuma duk wanda ya san yadda ake karanta wannan kalmar ya san wannan mutumin ya ba da banza komin girman shi sannan kuma duk wanda ya san wannan kalmar ya san a cikin addinin wannan bawan Allah akwai rauni sannan a cikin addinin bawan Allah na akwai tasgaru to haka Imam Ahmad dan Hanbal ya koya ma wannan bawan Allah ya karanta wannan kalma ta la ilaha illallah kinan dan haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa asali a cikin addinin musulunci idan za ka aikata abu menene ya baka dama aikata shi ƙur'ani ne hadisi ne sahabbai ne suka aikata wannan shine asalin addini amma zowa da wani sabon abu a cikin addini wanda bai tabbata ba alkur'ani ko a hadisi wannan shine ake ce ma bid'a ba tare da bata lokaci ba sannan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya kirkiro sabon abu a cikin al'amarin mu wato addinin mu to an maida mai kayan shi ya amsa ko kai ya amsa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya riga ya ce abin nan har ya koma ma gare ya nashi ne ba na addinin musulunci ba haka nan a wata riwaya ta ummu na Aisha take cewa duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu addinin ma a cikin shi to ya sani wannan aiki an maida mai kayan shi kinan dan haka ya ku yan uwa musulmi yana da kyawu a matsayinka na musulmi cewa kalmar la ilaha illallah a ce ka iya furtata kakka furtata wani ya rike baki kakka furtata ka ba wani mamaki ya dace a ce yanda take haka nan za ka furtata mu sani cewa in ka ce la ilaha ba sunan Allah ka kira ba in ka ce ilallah ba haka nan ba ne wannan illa tana cewa babu wani abu samsam idan ka ce ila to wannan ka zo da sabon abu ba haka na ake karanta ta ba kenan dan haka ya koyan uwa musulmi yana da kyawu kai ka iya karanta ta yana da kyawu kai ka koya ma 'ya'yanka yanda ake karanta ta sannan yana da kyawu idan ka ji wani ya karanta ta ba daidai ba iya gwalgwadon abin da ka ji ka tsaya ka karanta mushi cewa ba haka na ake karanta ta ba ga yanda take daidai saboda kalma ce wadda da ita ake shiga addini saboda kalma ce wadda idan baka gaye ta daidai ba ko ka zo shiga addinin sai an sake maimaita ta an karanta ta daidai sannan aka shiga addinin abinda muka wada na daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure ko tuntuɓe harshe wanda muka yi Allah ya hima mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وامي حوزة الدين يا رب العالمين وامي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصل أهوالنا وأصل أهوال حكامنا اللهم أصل شباب المسلمين والمسلمات ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم واكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب العابد من الدنس ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم